الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda ya kaddara haɗuwarmu a wannan safiya ta talata ko a wannan masallaci kuma na sabuwar na baki na nefa ko a wannan gari na ningi kalmar hukumar ningi wanda yau muna 11 ga watan ramadan hijirar manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida kuma muna cikin tafsiri na suratul taharim wanda insha Allah subhanahu wata'ala je mun fara farkon surar wanda yau da izinin Allah subhanahu wata'ala za mu ɗora inda muka tsaya amma kafin nan ina so akwai tambaya da malam zai karanta mana ba da amsa amma kafin nan ina so zan muku tambayoyi akalla guda ɗaya kasar kuna so ko ba kwa so dan jarraba kwakwalo ku amma sai mun gama amsa tambayoyin da amma dai kowa ta yi redi zan ga abinda na faɗa yana shiga ko baya shiga abin nufi an ɗauka ko ba a ɗauka ba ko kuma ne kaɗai nake balo ƙoƙona eh in ne kaɗai nake balo ƙoƙona kuma ka toshi kenan sai ya rage surutu sai ya zama na kawai ba na baƙi in ba kaman da kun gane ba in na baƙi in ba kaman da kawai daina dogon jawabi kawai abinda ya samu kawai fassara mai gaba an gane to shi ne abin da ba na bakin ba kamar da je na yi muku wasu jawabai a farkon wannan sura ta taharim ko yau ina so zan muku wannan tambayoyin akan gurin yanzu na ba ku likit kowa sai ta yi dan matsa mawarin ta kafin na zo an gane ai yanzu na ba ku likit yau na faɗa muku ga abin da za a yi نعم لما بسم الله بسم السلام
bayan na koma sai na samu ciki kuma babarsa ya fi suna ciki har yake masa idan yana so da ci gaba da kula shi sai ya tafi idan ba haka ba har abada ba shi kuma mutane da dama sun ba shi hakuri ya fi shi ma dan ya ce masa da ya ce masa ya fi kuma da ya zai yi kuma matar yaran su ya na rasa mafita yanzu tsawon shekara guda kenan ana kai da ciki kuma mijin yana son matarsa yanzu haka tana biyan
to na farko ishu ne wannan wanda ya kamata a ji kowane bangare a ji bangaren miji a ji bangaren mata a ji bangaren shi uban in dai wannan har da gaske ne to ki turo ma mijin naki in ita ce ta rubuta takardar in kuma wata ce ta rubuta da yawunta to inda har masala suke bukata a turo min mijin ya zo ya same ni sai in ji ta ɓangaren shi ko ba haka bane ba wannan kuma sai mu nemo uba ko ba zai zo bane sai in ji in same shi domin a yi maslaha a ji me yake faruwa ba wani wanda zai so ka kaddara idan yarka ce hakan kaga ai ba za ka ji daɗi ne ko to amma dai yanzu ba mu san shi uban me dalilinsa ba ko wani Allah tana masa rashin kunya ne ko wani abin da ban ko ba haka ba kaga ba za mu azarbabi ba tun da bangare ɗaya kawai muka ji kawai ka yanke hukunci ka ɗora wa mutum laifi ba a yin haka amma dai yanzu in dai har masala ake bukata to to ki zo mu jinki zai same ni a gida mu tattauna da shi sannan sai mu ga kuma ya za mu tunkari mahaifin naki in ma ta hada sai mun hada da wasu dattijai a garin duk za mu hada ai a sulhu khair sulhu alkhairi ne ko ba haka bane kuma an yaya biyar kaga ya riga an zama daya maganar rabuwa in dai ba ya zama dole ba kaga bai kamata ka zo ba saboda inda aka yaya biyar kuma to ai mai rage ita yanzu an shanye kuruciyarta ba abin da ya saura yaya ɗaya biyu hudu biyar to me ya saura kuma duk wanda za ta aura nan gaba kawai ragowa ne ragowa ne akwai kisa wani soja da yasa sojan nan yana shigowa gida sai ta da yarsa a gida ko sunanta fatima ko ramatu bai ga shi dai iyaye ba sa son su ga 'ya'yansu a gida in sun yi aure in ba da laururi ba in sun gansu za su lafiya wance a ta zo ta gaishe mu ne ko kuma ana wani sabga a guri kaza ne ta biyo can idan ya gayan mata yi sai ce wance lafiya ba tafi bane ba sai a ce ai mijin ne ya ce in ya tashi daga gurin aiki ko da kasuwa zai biyar da ke ta ga sai uba ya samu nutsuwa ko sai aka ce masa a ba komai zuwa can yamma ta yi dai ce a fatima take jira ba ta ba ne ba wadda ce to walla ne dan korafe-korafen ta yi da dan matsatsali dai ce kamar yaya da sun samu matsala ne da mijin kuma ya su sai da safi washe gari sai ya tura a kira masa mijin nata yana tsakar gida a zaune ya yi salama ya shigo ya tsugunna baba ina kwana lafiya ina gajiya lafiya lau alhamdulillah ya ce fati ta ce na am ta sako hijabi ta zo ta tsugunna sai ya ce ta hitsaye ta tashi ya ce cire hijabin na ki bane ba mijinki bane wannan kuma ni ba ubanki bane ta cire ta ce ɗage rigarki sama ɗage rigarki ta ce ba ba ai bayan da bari zai ta ce ya dama haka nake so ɗage duka ta ɗage sai nono sharaf-sharaf sun zube sai ce kai an ce wai kun yi rigima kasu kunce sai sadaka kasu sai ce to kalli ƙirjinta kalla ce lokacin da na baka ita haka kirjinta yake sai ce a'a ba sai ce to yanzu ka maida mata nonuwanta kamar da sannan sai ka sako min ita ta kaga mara kunya banza mara kunya wofi ka gama cinye kuruciyar ta ta haifar maka aya kuma sannan wato ka gama cin more da zaka sako min ita ta shi mijinki cikan sake jin wannan magana banza maka ya ce to yanzu a kake so da ita yanzu ta maka yayawa hudu zuwa biyar kuma duk ka riga ka ragargaje ta baki ɗaya kuma ka su komin ita ya ce to ni ba a wannan rashin kunya ya ce ɗauki matar ku tafi gida to kaga shi yasa Allah ya ce waje Allah bayyana kun mawaddatan wa rahama shi yasa a wani tafsirin na malaman cewa farkon lamari soyayya ce ake zubawa tsakanin ma'aurata guda biyu saboda akwai abin kyale-kyalen a jikinta haka ne akwai kayan gwallin to amma shekara ta tafi abubuwa sun tafi komai nata ya sakwarkwace to yanzu in kana da tausayi da imani sai kuma rahama da tinka ya zo maka cewa yanzu ita ce fa uwar ƴaƴan da kake tinkawo ko ba haka ka auro ta ba da ta iya kwalliya ta iya kaza amma yanzu inda shafa mai ma kana ganin fuskar ka a korinta saboda girma ya tafi to kuma yanzu ne za ka sake ta ina za ta gurin wa za ta in ka sake ta 'ya'yan sun zama marayun karfi da yaji kowa in an yi saki da 'ya'ya kowa cikin matsala yake uba in mai son 'ya'yan shi ne to kullum ba shi da nutsuwa ko ta tafi da su ma'ana gurin danginta baya ganin su ba shi da nutsuwa ko a bar su gurin kakarsu ma'ana uwarsa kenan shagwaba kuma su lalace ko su zauna a gaban uwar sun zama 'ya'yan zawarawa ko a bar su ma'ana a gurin kishiyar uwa nan ma matsala shi yasa muke ta iyayenmu da Allah idan dai ba matsala ta kai matsala ba ake haƙuri a zauna zaman aure ya ake haƙuri don Allah duka rayuwar ma haka ta gada an gane ko kuma sannan bayan haka abin da za ku yi la'akari a nan shine ai ai ai ita rayuwa da kake gani ba inda ake yanzu ba ga hadisi na muna karantar gidan manzon Allah ba me yasa yanzu nake karanta muku wannan hadisin dogo tun daga jiya za mu kala sashi a yau ai darasi ne a gare ku da mu baki daya mu gane cewa rayuwa fa ko ina daci gare ta an gane ko kar ki dauka wai kullun i love you i love you masu yaran nan da Allah kar su dauka kullun kar mu dauka kullun i love you i love you da ake ta fama mukaddara kuma kullun a gidan mijinmu haka za a shi ba zai yiwu ba kuna gani yadda ake soya tsakanin manzon Allah da nana Aisha amma har nana Aisha a matsayinta na ƴa mace in manzon Allah ya bata mata rai in ta tashi rantsuwa maimakon da tana cewa na rantse wa rabbi Muhammad na rantse da ubangijin Muhammad amma in suka yi rigima sai da ce na rantse da ubangijin Annabi Ibrahim don a sawa manzan Allah bakin ciki ji damuwa shi ne yake ce mata ina fi sanin in mun yi fushi in kiman fushi mun yi rigima da ke ta ce ake kake gane ya ce ga kinji kinji ya ce ta ce gaskiya haka ne kaga kenan ashe tunda a gidan manzan Allah aka samu matsala sai an samu a gidan kowa kar ku manta sai na Umar din ne fushi ma ya taho dan ya kawo kuka ga manzan Allah na iyalan shi amma sai ya tadda manzan Allah shi yana cikin wata damuwa dan a watar waye ma a wani hadisin ma da manzan Allah ya zo ya tadda matan shi suna masa ta surutu suna korafi ai kama hanya ya zai juya zai koma manzan Allah ce dawo ya Umar ya ce me yake faruwa ce to ai ya rasulullah kaji kaji abin da ya kawo ni gurinka kuma kai ma sai na tadda kana cikin irin wannan damuwar to kaga ashe kun za ku fahimta haka rayuwar ta mu ta gada baki daya kenan menene babban abin da ya kamata mu yi anan shine mu ta hakuri da juna tunda Allah ya riga ya hada kuma har an fara samun zuri'a to ayi hakuri ke ki zaman auren ko ba dan komai ba dan yayanki saboda kuna ganin tarbiyyar nan fa kamar yadda na faɗa ran nan da uwar da uban ma suna guri guda ya kuka cika da yaran zamani to ina kuma a ce uwar tana aure a wani gari ko a wani gurin bata gida dan Allah ya kuke gani galantoyin da yaro zai je ya dawo ya fada ɗakin ya ta masa ya ji sanyi ko cinye ƙosa ya ji sanyi yanzu kin haramta masa wannan kun haramta masa wannan jin daɗin duk duniya kuma ba mai riƙon yaro ya ji daɗi sama da uwar shi ko akwai ko kakarsa ce ta wajen uwa ko ta uba wala ba kamar uwar shi uwa daban ce uwa daban ce akan yaya to shi yasa da Allah mai ta haƙuri da juna in ma kin fita daga gidan shi dai aure zaki kin gane ko in kin ki hidimar gidan mijin naki wannan to zaki je ki hidima wasu ƴaƴan ma ba danki ko ɗaya a ciki to saboda haka sai mai ta hakuri da juna tunda Allah ya riga ya hada mu an gane ko sai dai in matsala ta ka ina ta kai to wannan kuma ba yadda aka iya Allah ya ce wa in yatafarraqa yughnillahu kullu min fadlihi in aka rabu min sa'ati in aka rabu shikenan kowa sai ya je kuma Allah ya kadarta masa inda zai rayuwa aka san wanda ya bari to Allah ya samu dace yau to shine a inda muka tsaya jiya ya kawo hadisi yake cewa yace karki damu an kana jarutuki hiya aw samu aw ahabba ila rasulillahi minki alaihi salatu wasallam minki karki damu kada dan kin ga cewa yar uwarki abokiyar zamanki manzon Allah ya fi santa wata basama ukura to na farko dai da ya faɗi waccan magana cewa ya rasu ka yi haƙuri mun zauna a makka mu mun fi ƙarfi a kan matanmu mun dawo madina 'ya'yan ma'ana matan madina kuma sun firin jaye akan mazajensu wannan yasa kaga suke ma'ana kwaikwayon halinsu ko to kun ga can gurin manzo Allah sai murmushi to kuma sai yake fada ba duk ya karanto afwan duk ya da yaje na takaita muku abun afwan na dan yi gaba ne kadan afwan can ai kun ga mun tsaya ne inda yake cewa na je gurin manzon Allah na nemi iso aka yi mishi magana bai ce komai ba ko har sai da ya ce na dawo na sake zama na sake komawa dai sai a karo na uku sannan har sai na umar ya haƙura ya juya kuma sai yaron manzan Allah ɗin mai kula da ma'ana ƙofa gidan nashi ko ƙofa ɗan ɗakin nashi ya turo a kira shi ya ce ina shiga fa'iza huwa muttaki'un ala rummalin ko asirin sai na tada shi akan wata tabarma kenan wannan yake nuna mana irin ma'ana ƙanƙan da kai irin na manzan Allah to shine yake cewa ya ce kada a asarra fi jambihi bi ma'ana layin tabarman ma dai ya fito a kirjin manzan Allah fakultu sai na ce a tsallakta ya rasulallahi ne sa'aka ya annabin Allah ka saki matanka ne fa'ara fara fa'ara asahu ilayya wa kalala sai manzan Allah ya ɗaya kan shi ya kalle ni kenan da kan manzan Allah a ƙasa yake ko kuma nugun yake kallo ko sai ɗaya kan shi haka ya kalle sai ce la ban sake su ba to kaga yanzu ya fara samun nutsuwa ta farko kenan tunda ya ce bai saki ba kowa hankalinsa ya tashi cewa manzan Allah ya saki matan shi faƙultu sai na ce Allahu akbar Allah mafi girma dama sautari ya zo a sunna idan an faɗi wani abu wanda yake mai kima a rayuwa mai daraja to sai ka ce Allahu akbar don ka nuna Allah ya fi wannan abin girma ko abin sha'awa ko kuma abin birgewa in an faɗi wata magana kuma ta kazanta kaza da sauran suka ce subhanallah menene Allah ya tsarka kuka da irin waɗannan dangogin ma'ana kazantar kuma yazo a sunna in kana tafiya a abin hawa a kafa ne ko a mota ko a babur sai kuka hau tudu tsauni haka an hau kun san ana tafiya hanya yana zuwa tudu ko to abin da yake sunna kuna hawa wannan tudun sai ka ce Allahu akbar idan an gangare kuma sai ka ce subhanallah duk wanda ta je saudiya a shekarun baya za ku gani duk suna sa alamu irin waɗannan abubuwan wannan shine sunar manzon Allah in an hau tudu duk a nuna duk girman wannan tudun Allahu akbar Allah ya fi shi menene girma an gane to shine sai na Umar sai ce Allahu akbar walau ra'aitana ya rasulullahi wa kunna ma'ashara quraish yace ka tuno mana manzon Allah a baya inda zaka tuna yace mu mutane ne quraishawa qaumun taglibun nisaa naglibun nisaa mu mutane ne wanda mun fi ƙarfin ma'ana matayenmu falamma qadimna almadinata wajadna qauman taglibuhum nisa'uhum yace amma da muka yi hijira muka dawo madina sai muka tada matan madina suna fin ƙarfin ma'ana mazajen su fa tafiqa nisa'una yata'allamna min nisa'ihim shikenan mu ma matan mu sai suka fara kwaikwayon wayannan dabi'u a gurin menene matayen su to wannan ya kamata da kinga irki ko da kaga yarka tana kawance da wata yarinya gidansu ba shi da kyau ko unguwarsu mummunan unguwa ce to ka yanke wannan dangantakar ka yanke ta fauran in ba haka ba za ta koya mata munanan ɗabi'u ke ma uwa wajibi ne saboda kin ga ya mace ta fi zama da yawa akan menene ƴaƴar tafiye da menene ɗa namiji wani ɗa namiji ma bai fiye zama yake jin ra'ayin ƴaƴansa mata ba yana da kyau wata rana in ka dawo duka kira su ɗaki ai tafi da kawai ka ta jin kwaɓa wannan ya ce kaza wannan ya ce ka duk kana jinsu bakan kaman baka kaman baka jinsu an gane ko don wannan ma'ana karanta hankalinsu ne daga nan da ka ji abin gyara ko a wata kalma ko ana abu sai ka gyara to amma uba za ka ga bai damu da 'ya'yan shi ba balle ma ya san ra'ayinsu balle ma su shaku da shi wasu iyayen haka suke ba ruwansu kawai in ya shigo kawai yana ɗakin shi an gane ko cikin an ji an kai masa abinci zai harkokinsa da ya gama kuma ya fice wata ran ka je ka sa kujera a tsakan gida kawai ka zauna kawai ka dan ja karamin yaro ka ta ganin yadda harkar gida take gudana wannan ya dauki wannan sohomin kaza duk a gaban ka ke kaza duk a gaban kana gani kaga wani yaro ne wanda in an ce yayi baya yi da gaggawa wani yaro ne in an ce ayi da uwar ta kira zai zabure tafi duk aka za ka karanci yaran ka baki da wani dan na kina cewa wane ya zo sohomin kaza fil ya bar abin da yake ko ya zo gurin amma wani sai ka ce me kake ne ba kiran ka nake ba kaga da anan zaka gane menene biyayyarsu ina fata an fahimci abin da kyau ku tashi ku tafi masallaci an kira sallah a nan za ki gane wani yaro ne mai son ibada akan kari wani ne kuma sai ka ci a wani sai ki ga kina ta magana har ƴan uwansu je masallacin masu dawo bai tafi ba to idan duk da uwa da uba ba sa irin wannan zaman da ƴaƴansu ba za ku gyara tarbiyyarsu ba ba za ki gane akwai matsala ba balle ki gyara saboda haka lalle ne iyaye maza mu ji tsoron Allah mu gyara kaula cewa ƴaƴanmu da rashin zama da ƴaƴanmu wannan ba karamin kuskure bane ba an gane ko ke ma haka zaki ke zama da ƴaƴan naki saboda haka da kin ga wata wance ta zo da Allah balaraba tana ne eh wa Aisha na wace ce wannan ni ban gane ta ba a wance ce fa umma wake kenan yar unguwa kar zaki canza fuska ba na so ba na so ba na so inda kin nuna mata kenan kada ta sake mu'amala idan kuma ita ya ce ta haifu shi kenan ta sanya za ta faɗa wa ƙawarta ta saboda wala ala kin san unguwar tasu ba unguwar ƙwarai ba ce a gari ko kuma kin san gidan nasu da matsala an gane ko ita kan na sake ganin ki da ita a hirɗinki in ku aka kawo min rufar an sake ganin ki da ita sai na ɗan ki a ɓaci to duk iyaye ga kunan ba ku damu da wannan ba yake za ta ce ta tafi biki ba ruwanki bikin su waye oho wai ita yi hankali na ke kanki ba hankalin ya ishe ki ne balle ita a'a ke kanki hankalin bai gama isarki ba balle kuma balle kuma wai aiki so da ka to duwatibin ku ne iyaye da mu baki ɗaya mu kula ki daina bari yake sakaka fagabib yace fagabibtu ala imra'ati yawman fa idha hiya turaji'uni yace haka wata rana ya annabin Allah yanzu nan kun san hikima sai na Umar a nan gurin kun gane me yake nufi wannan labarin da yake ba manzo Allah kun gane me yake nufi ba ku gane me yake nufi ba a hawa da Allah ba masu tsinin kai a cikin ba wata ya albarka da za ta faɗa mana menene ta fahimta wannan labari da sai na umar yake so ya ba manzan Allah me yake so me yake nufi da wannan ba ya albarka a cikin ku to in ga ya albarkan mana wace ce ta fahimci me sai na umar yake so da wannan dan jawabin da yake so ya faɗa na'am amin bayani in ji in ba za mun jawabi sai in bar karatun kawai mun tafi tafsirin mu huta wannan kisar na'am me kika fahimta takallami ya ukhti yi magana mana kin je ki kuma so kuwa ya wani shiru tambaya nake yi kun ga manzo Allah ya ba sai na Umar ya ba manzo Allah labari biyu ko na farko ya ba shi yadda aka wayi gari ga dalilin matayen su gashi su kuma shi ma sai yake so ya kawo manzo Allah wani labari kuma nabi a gaba na sai ba kun amsa kome kome kome addu'a mu tashi yau an yi lulun tafsirin din yau to sauraron ku nake na Allah ya wada sai fa kun yi maganan nan alaba ku zuwa makaranta ko to ai kuna zuwa makaranta kun saba irin wannan malami tambaya a tashi a bada amsa ko ba haka bane aha kar ku nuna ba ku zuwa makaranta mana ba islamiya ne ko makarantar dare ko ta asambulari na'am a'a ba wadata bace umma ai abin da zaki la'akari ai yazo ya kinga yadda ya kai ya kawo tunda ya ji labarin ya zo ya zo ya samu manzan Allah ya yi ta neman a masa izini ya shiga aka hana shi manzan Allah ba da izinin ya shiga ba amma yanzu ƙarshe an ba shi izini ya shiga to kuma sai ya kama koro manzan Allah labarai masu kama da irin wannan to hakan ne Allah ya miki albarka so yake kwantar masa da hankali an gane ko ai yanzu misali kai ne ka je jaje ma'ana gidan mutum ya kone ko motarsa ko amai sata ai za ka jajanta masa kacin sai haƙuri wallah haka ma wani kwanakin baya wani ɗan uwana a gari kaza shi ma haka abin da ya same shi kenan an gane ko ko haka kwanakin baya makotanmu ga kaji abin da ya faru haka aka haura aka musu sata duk wani malan lallashi ake kiran shi shine irin labarin da ke ga Allah yana ba manzon Allah labaran wasu gugurmai annabawa da yadda mutanen suka musu ai in ana faɗa maka za ka gane ashe abin ba kai kaɗai bane ba ko ashe ya samu wasunsu wasunka kuma sun yi haƙuri to kai ma ka yi haƙuri zai wuce an gane mutuwar yawa kaka ce karka damu ka yi haƙuri to shi ne manzan Allah sai na umar yake manzan Allah irin wannan don ya menene kamar lallashi yake masa tasliya ce to kuke ganewa ya ce fagadibtu ala imrati yawman fa idza hiya turaji'uni ya ce sai nan fushi da iyali na ta bata min rai sai gashi ina faɗa tana bin magana ya ce fa ankartu an turaji'uni sai nake mata inkarin me yasa zaki muraja'a ta ina magana ke ma ke magana fa qalat sai ta ce an gane ko ma tunkiru an uraji'uka me yasa kake kyamar kan da ka faɗa ni man faɗa maka fa wallahi aka wallahi anna azwajan nabi ko la turaji'uhu la turaji'annahu ko na rantse maka da Allah matayen manzon Allah ma ana suna manzon Allah muraja an gane ko ta hajiru hilahunna kul yawm ila al-layl kamar yadda muka gani jiya ko yace ɗayan su ma sai ta kaurace masa ma'ana tun daga yini har dare fa qultu sunace qad khaba man fa'ala zalika min kunna wa khasira sunace tabbas ta tabe ta yi hasara duk wacce aka wayi gari take irin wannan ga manzon Allah afata amunu ihda kunna an yaghdaba Allahu alaiha li ghadabi rasulih dayan ku bata tsoron Allah ya fushi da ita saboda fushin annabin sa fa idza hiya qad halakat kuma sai ta halaka fatabassama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai manzon Allah yayi dariya fa qultu ce ya rasulullahi ya manzon Allah kad dakaltu ala hafsa fa qultu yace to ai ya rasulullahi na ma shiga gurin hafsa dama ai kun ga da abin ya faru ina ya faɗa yana zuwa gidan manzo Allah ina ya shiga gurin yashi ai ko yace ai ya annabin Allah na je gurin Hafsa ma nake faɗa mata to yanzu irin abin da ya faɗa wa Hafsa din sai yake faɗa manzon Allah ai kun ga da ya shiga gurin Hafsa ya faɗa mata faɗa yace kake rudufa dan kin ga ƴar uwarki manzon Allah ya fi santa ba da kaza da kaza to sai yake sake maimaita wannan abin da ya faɗa wa Hafsa gun manzon Allah لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم أو أحب إلى رسول الله عليه لا رسول الله منك كارك دامو دان كنغا معنا إرقوي كتاب سويوا أقول من ذا الله فتبسم أخرى سي من ذا الله ساكن ونشي كارو نبيو إنا يمر مشي كارو نفرقو me yasa akwai ai an mun faɗi cewa ya murmushi fata ba sama karo na farko to ina kuma ya murmushi karo karo na farkon a ina ne yanzu gashi ya ce sai ya murmushi karo na biyu to me karo na farko inda ya murmushin ai fa sai kun yi bayani kawai sai ku jukum kawai kuna ji na ina ta zuba amma da na tambaye ku karamar tambaya kuma sai ku dororudu eh a ina ya murmushin karo na farko tun da gashi ya ce fatabassama ukhra sai ya murmushi karo na biyu aha akwai wata ta tuna mana? na? ban ji ba? to kina jin tsoro ne ai mai na ai zamanki ba shekin tashi ba no no no zamanki zama ka gama da? wani mutum ne a lokacin da ya murmushin na yadda mutumin da ya zo yake masa jawabi amma wani mutum ne kuma wata magana ce ya sai na umar na yadda sai na umar ne to me ya faɗa ya murmushi karo na farko tambaya ce ko labari labari da ya bashi labari da ya bashi cewa ya annabin allah ai ka manta muna makka mun fi karfin matanmu ko mun zo kuma ma'ana madina mun tada mazajen madina matan sun fi karfinsu so da haka wannan sai sai manzo Allah ya murmushi to ga wannan kuma shine murmushi na biyu wanda yake ce masa ai ya annabin Allah ai na ce wa Hamsa ka ta damu da ma'ana matsayin ƴan uwarta ma'ana kishiyarta a gurinka ya annabin Allah saboda ka ta musu sai manzo Allah ya murmushi abin ya bashi dariya kenan fa qultu nace asta'nisu ya rasulullah qala na'am to manzo Allah dan zauna in dan zauna ya rasulullah dan zauna a gurin ka haka in dan ɗebe maka kewa in dan baka in dauke maka kewa annabin Allah sai manzo Allah ce ba matsala zauna wannan yake nuna maka irin yadda suke girma manzon Allah ka kalli irin yadda suke ba manzon Allah girma da daraja kuna gani fa wato shi yasa duk wanda zai taba sahabban manzon Allah mutumin banza ne dan iska ne lamba daya sahabban manzon Allah babu gefa a cikin su duk wanda aka ce sahabban manzon Allah ne ya gama ko manzan Allah ya faɗa hadisi ingantacce inda za a waye gari duwar ta je madina ta je ma'ana ƙasa mai tsarki ta ga dutsen uhu da girman shi ko kusan ya kewaye garin baki ɗaya amma manzan Allah yake cewa inda farar hula in an ce farar hula ko da imam malik ne ko abu hanifa ko shafi ko ahmad bin hanbal ko sauri an gane ko kowaye in dai ba sahabin manzan Allah bane ba kai ka dauko ma ko da irin sa Abdullah bin Usayd ne Hasan al-Basri ba manyan wata bi bane waɗannan to wallahi ko su in za su ci da kwatan kwatin dutsen Uhud na na zinari na abin alkhairi wallahi ba su kai kimar darajar abinda sahabi zai bada na cikin tafin hannun shi ba dan annabi miki sahabi ba karamin wasa bane ba an gane ko sahabban manzo Allah mutane ne masu daraja in kin dauki annabawa a duniya ba taba yin masu daraja irin su a duniya ba kide ba to saboda kun ga yana mai izinin aka ba a ce masa kala ba ya dawo masallaci ya zauna ya sake koma aka yi ta sintiri har sau nawa yanzu kuma ya shiga gurin annabin Allah ya samu shigar har ya dan bashi labarai guda biyu har manzo Allah ya murmushi ko dan sai kita manzo Allah asta'nis in dan zauna ya annaban Allah qala na'am sai mun ba matsala yace fajalastu sai na zauna farfa'tu ra'si fil bayt sai yace sai na zauna sai na dan daga kaina haka sama tunda ya wala Allah labaran sai da Umar sun kare ko ya tunda ya samu laka ya samu lagon manzon Allah to ke ma haka ake so mijinki ya dawo gida kawai kin ga kin saba in ya shigo gida zai dan waso tsakar gida ya dawo a gaggaisa lafiya lafiya ya wannan kai yaya masu lungu masu lungu ba wasan da zuwa ba wasan da zuwa haka an gaggaisa haka ya saba kawai yanzu yana shigowa sai aka kawai ya fada daki kuma ya fada daki shi bai kira kowa ba kina shigowa sai kika tada ya jigum to inda kin kware kwararriya ce ke babul kuma ba sai ki zauna kusa da shi sai ki dan fara kama yan yadin haka kina dan mulzawa idan ɗora hannunki a kan kafaɗar shi haka to babban oga mai faru ne kuma yawa ya taɓa mun kai eh rigiji gamji giwa ta kuma yake ba ruwa ne yau wa ya taɓo mun kai kasuwar ce ko gurin aikin ne mai faru ba haka ke shigo mana ba amma ya shigo sallaman ma ba mu jita ba baka wuce baka gida mun ganka ba alasa dai lafiya sai kin iyayenki kin ga kin sauke shi daga wannan damuwa amma ke ba ruwanki ba ki masan ya shigo gidan ba tana can kina kuram ne ki balle ki zuki lallashe shi ba kwarewa an gani sai ku yi ta karanta soyayya kuna ta kallakallan fina-finai amma na banza ba ya kala muku komai sai gidananci an gane ko kina murza masa jikinsa kina murza masa kafaɗarsa sai ya yi ɓarar tukunan dole zai faɗa miki me yake faruwa kede bari wallah halin mutane ne sai haƙuri to ba kai haƙuri mana ba komai kamanta kwanakin ba ma irin wannan ya faru amma ba shi Allah ya buɗa maka ba kamanta kwanakin ba kai asara amma kuma ba a je ko ina ba Allah ya kama ka wasu kwastomer suka maka tuniki eh ko kamanta kwanakin ba an hana ka zuwa wannan taron amma daga baya kuma ka samu wani wannan ba shine aikin ki a gida ba bai wa Allah wannan shine aikin da ya kamata ki ki zama kin iya to kai haƙuri baban wanci kai haƙuri mai gida kai haƙuri wannan zai wuce nawa aka yi karka manta nan gaba ga kaza ga dama iri kaza ga dama iri to haka ake yi ku kalli umuna khadija Allah ya kara mata yadda tun kafin manzo Allah ya zama annabi ba tafiya yake wancan gar kogo yana zama yana zama na na na na kalwa ba saboda ya fahimci rayuwar kwata-kwata ba haka ya dace ta zauna ba yake zuwa wannan kogo sai ya sati uku a gurin in kayan abincin sun kusan ƙariya sai ya dawo gida ya yan kwanaki sannan kuma a sake kulla masa wani kwayan kuma ya sake komawa ba shi ne wata rana jibilin ya zai mamma ƙashi ɗin nan ba haka ya dawo gida a firgice yana zanni luni khadija lullube ni lullube ni na ga abin tsoro hankali na ya tashi kaga ƙwarewa da gogiya ila na babban mace wannan ba shi ne daga cikin kuma dabarun auren bazawara ba wa'annan ƙananan 'yan gule-gule ba wani zai ke cewa kai malam a shi harkar auren ƙananan yaran na akwai damuwa na ce a dama ai reno za ka yi ai dama iyayen sun sai sun sako da don kai reno ne kai ma ka zan reno za ka yi wai kawai na koma gida kawai na yi shimfiɗe na zauna kawai jira nake akan abinci wani ce to yana ya me yake cikin wai gaskin ya kare ita amma bakin magana mutum ta to yana me yasa ba kunna gawayi ba wallahi wai da zan je in yi dan makwata magana ya so mun kuma sai na manta ban jina ba shi ya so mun shi kenan kai kada a musance dan Allah ban da kurciya zai wannan ba sai kananan mata ba ai sai kananan mata yanzu idan balawala ce ta tabbata zaka da daga aiki ga zafin ranar nan za ta tanadi ruwanta mai sanyi ko hijabi za ta sa ta so gawayin da kanta ko ba haka bane ba in akwai canji ma ta ba kira almajiri ya dora silinda akan shi ya je a yi filin din ta biya in yaso in ka dawo a maka lissafi ba haka bane ba kai wata ma in babu ma sai ta shiga makota ta girka maka makota dan dai karka dawo da yinwa ba abinci ta san wannan matsala ce ta goge amma ita kalmar yarinya fa ba ruwanta in ta in ta dan ta daura ma ita ba ruwanta in ta sai so a wala ma kawai ita wanda ko wani kuma yace kawai malam na ba da kudin ce fa nan ba kawai har da kudin nama na bada wai ni na zo na kishin komai a waje ina zuwa na shimfide na abinci ni a fashi a shirka ce a yi miya ko? la ni wala ka ga manta ma na ajiye kudin ma ina ga aloka to me kika yi wala dan malale kawai ne dan Allah ka ji dan Allah wai kai daga ba da kudin nama kudin ce fade mai kyawu ka sa ran zaka zo ka shimfide ka ɗebi miya har da nama eh wai dan malele ake Allah wadda dan malele kuwa wadda Allah sai ai wayannan ƴan matan guli-guli za su maka wannan haukar amma in babban mace ce wala Allah ta taɓa yin wannan shirman a gidan mijinta na baya ya ba ta darasi yanzu za ta sake maka a'a ba za ta maka ba ta kware ta goge to kaga shine amfanin bazawara auren bazawara kuma kenan in kana son kuruciyar ku je ku ta kwaba kai maka zama yaro lamba ɗaya sai ka aure yarinya a jiya ta kwado in ta kwado ka biye mata ku ta kwado ba shi kenan ba kai ma sai ka bude hannu ka taba shafar dan malai da ka ta iba hannun ka ya daru da hakoran ka duka ka fito kana walin albasa Allah ya soki to she kaga sirce a tace kalla wallahi la yukhzi khallahu abadan tace ina wala Allah ba zai taba kunyata ka har abada ya rasulullah tace me yace shi dan da gani shi dan ne ya firgita tace ba shi dan bane tace kai ne mai sada zumunci kai ne baya goya marayu kai ne mai sulu kai ne mai kaza mai amana innaka latasilir rahim wa tahmilul kal wa tu'inu ala lawaibul haqq ta faɗa alkhairan sa ce wallahi shi dan ba zai samu dama akan ka ba da kalli fiqhu na mace mai babban mace mai hankali sai ka ce Allah ne ya faɗa mata haka amma menene gogewa dan da wahala mutumin kware Allah ya darbe shi da harkar wani dan banza ya samu nasara akan shi zai wahala to shi ta ce to amma bare ku gani akwai ɗan uwana ɗan uwan mahaifina wanda malami ne tashi mu je ka faɗa masa abin da kai faru a kanka don Allah ka kalli hankali ke ma in ya dawo da irin wannan ko wani ciwo ya ko mai kai ki bar shi haka tashi mu tafi mijinki ɗan ɗan abokin rayuwarki ne abokinki ne wa ne uba ne uwa ce komai shi ne in ɓangaren shagwabai taki zuba shagwabar an gani ko ki yi kamar ma menene ne suke ga mijin kirawa yake bukata kawai sai ki sai ki kunna daki sai ki samu dan kida mai dadi sai ki ce zauna kawai kawai lawa zaki sa kananan ka'idan matsatsin nan kike kada ko ina yana gani yana jin dadi haka ake ya kamata to in biki masa haka zai kalli na matan waje ba amfanin ki kenan fa a gurin shi ki bashi ma'ana gamsuwa ki dabe mai kewa sai ta ne kala lawa iri kaza nake bukata yi masa ita ce ga harfi gumi wallah halliki sai ya miki an gani ko kuma ki ce bari ka ga irin tafiyar da matan bariki suke kuna kallon su bari ma maka tafiyar ka gani eh ki masa tafiyar da ki kada ugu da kirji duka duki mishi ke likita ce fa duk jarintan namiji shi sa manzo Allah ce ma ra'aytu naqisatu dinin wa aqlin azhabu lil libd ar-rajul hadha min ihdakunna manzala ce ni ban taba ganin mai tawayen addini da hankali amma kina iya tafiya da hankalin gwarzan namiji bar dai irin ya mace ba amma ban da matan yanzu ba ku iya ba ana yi ba ba ba sa ba da labari kuna yi dinmu ba sa ba mu labari kuna yi to mu ji labari kuna musu wannan kanakancin an gani shi yasa Allah ya ce aw man yanashu fil hilyati a'udhu bika samu ghayr mubin Ya haƙuri. Ya haƙuri, bari ƙara da haƙuri a ramu. An gani ba sai na fassara ta ba. Ana nuna muka dai yadda ‘ya mace kullum wajen ƙarau a nan ta ƙwarewa, wajen ƙwanƙwasili, kwalliya waye nan ne daman fagenta. Za ta yin awa ɗaya a gaban miro tana kwalliya, ko ba laifi ba ne ba aka ta gada halinta ne ba ma a san mace mai buzir-buzir irin namiji. Ki ƙwanƙwale ko ina ki kalla duka abu ne mai kyau ba laifi ba ne ba don ki yi mijinki. a nan za ki samu aljannar Allah to duwa ina abuwa ya kamata ‘yan uwa mata ku kula to sai ke cewa wallahi sai ce fajalastu farafa'atu ra'asi fil baiti sai na zauna na kalli saman ɗakin manzo Allah yace fa wallahi ma ra'aitu fil baiti shay'an yaruddu al basara ila ila ila ahbatu illa ahbatun thalatha yace wallahi ka yace na kalli ɗakin rufin manzo Allah ba ma wani abin da ka saki kallon shi karo ne don Allah wannan me yake nuna maka wannan farifin ɗakin shugaban halitta ne ya ce ba wani abin kallo na ku zo ku gani kamar dai sai na umar bai taɓa samun full time da dama irin wannan kalan ba ko tun da har gashi na wannan gane gane fakultu sana ce udu'ullaha ya rasulallah an yi wasi a ala ummatika na ce ya annabin Allah ka roƙen mana Allah ya yalwata wa al'ummarka faƙad wasa ala faris wa rom ya ce domin kaga Allah ya yi lauta wa mutanen farisawa an gane ko su ne iran a lokacin ko wa rom kuma da mutanen rumawa su ne mana italy a yanzu wahum la ya abudun allaha bayan kuma su arna ne ba sa bautar Allah fastawa jalisan sai na umar kuma ya zunguro manzan Allah kenan kawai sai manzan Allah ya firgit sai ya zauna da mu da kun ga aina kishin gida ko sai na umar yana faɗa wannan kalmar sai manzo Allah ya tashi zaune wa qala sai ce a fi shakkin anta ya ibn al-khattab a a to ne ban sani ba shakku ma kake kenan kai umar kana shakku ne wannan wannan zabin da Allah ya dora mu akai ulaika qaumun ujjilat an gane ko lahum dabi'atu ujjilat lahum mana dayibatuhum fil hayatid dunya sai ce waɗannan da kake cewa Allah ya yalwata musu yayi kaza yayi kaza ai su waɗannan ne waɗanda Allah ya gaggauta musu daɗinsu a nan gidan duniya amma a lahira ba su da komai to da su kake kake so mu kwaikwaya an gane istaghfir li ya rasulullah dan Allah ina neman ka neman tuba a gurin Allah ya annabin Allah nayi kuskure nayi kuskure wa kana aqsamu Allah ya dakula alaihin shaharan manzo Allah ya yi rantsuwa da ran shi ya ɓaci cewa ba zai shiga gurin matansa ba tsawon wata ɗaya ku kalli haƙuri irin na manzan Allah kafiri fa'ar ne ya zo ya ci kwalar manzan Allah manzan Allah yana zaune a cikin sahabbansa saboda matsa wuyan manzan Allah da ya sai da idanun manzan Allah suka fito duludu kuma ya zagi manzan Allah ya ce ka ba mu dukiyar ba dukiya ba dukiyar babanka ba sai na umar ya tashi zai fille mai kai manzo Allah ce alaris laka ya umar kyale shi ba hankali yace ku dauka ku ba shi ba da komai akan manzon Allah ku kalli hakuri irin na manzon Allah to shi yasa haka dabi'an manzon Allah take ba shi da ba shi da zafin hali ga wani can kuma ya baci manzon Allah ya bata ran manzon Allah manzon Allah ce duk wanda ya ganshi ya kawo min shi ko ya kashe shi sai ga shi aka kawo shi wanzala ce ku ɗaure shi a jikin dirkan masallaci aka ɗaure shi shi kansa ya san hukuncinsa kisa ya san kashe shi za a yi in ya tashi bukatar fitsari ko kamaru ko ko ko ko ba zagayawa a sike shi ya zagaya ana kula da shi ya dawo in zai ci abinci a kwance shi ya ci abinci idan an gama a ɗaure shi da a farfajiya can bayan kwana uku ya yi imanin kashe shi kawai za a yi su ma sabe sun tabbatar za a yake masa hukuncin kisa ne sai man zalace ku sake shi tafi shi ku duba ku gani ba ku kallifa ba karamar kalmomi ya faɗa manzan Allah baƙaƙe ba shi ma kuma ya tabbatar ga matsayinsa shi ce ku sake shi tafi shi kuma irin abubuwan da ya gani na biyayya da al'amura na annabta da kuma haƙuri da karamci irin na manzan Allah har ya tafi sai ya dawo ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa annan muhammadan rasulullah me ya gani wannan kyawun ɗabi'u Allah ka mana gama da katar to sai ya ƙaurace musu tsawon ma'ana menene wata ɗaya min shiddati mawjudatihi alaihinna hatta atabahu Allah saboda tsabar bakin cikin da ya sha daga gare su har Allah ya zo yake ma'ana waccan magana lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mana zata azwaj an gane ko to wannan kaga zai nuna mana irin yadda rayuwa gida take gudana kuma kowannen mu dole ne dole ne mu san wani abu daya cewa duk inda aka ce yau Allah ya hada zamantakewa tsakanin mutane dole sai ana haƙuri da juna ku ga yi haƙuri da juriya irin ta manzan Allah amma wannan bai sa manzan Allah lansa bai ɓaci ba to ashe sai yake nuna mana wannan cewa dole in dai za a zauna sai an samu matsala shi yasa bahaushe yake cewa zo mu zauna zo mu saba duk wanda yake sanya aure yake ko ku zauna guri guda aboki ko kawa ko tsakanin miji da mata to kamar ya ce zo mu yi rigima ne haka ya ce shi sa kullum ku iyaye mata kuke faɗa wa ‘ya'yayenku kar su yaudari cewa wannan i love you ɗin kullum ni wala in ne kwana biyu ban ganki baje nake kan ban da lafiya ni wala in baki ba sai rijiya an gani ko ni kaza ni kaza ni kaza to ki faɗa mata wannan abin ba zai ɗore kullum ba watalan sai an yi rigima amma in dai da so na gaskiya to dan an yi rigima ba cin mutunci a ciki ba zai zage ki ba ba zai wulakanta ki ba ba zai aibanta ki ba ke ma ba zai saki ci mutuncinsa ba ko ki faɗa masa bakan magana ko ki masa gori ba na ma kaza ba ba na ma kaza ba ba baba na bane ya taimaka maka da jarin ma ba shi sa maka gurin aiki ba ba kawuna bane ma kaza mata kware ba ta gori ko da ke kika yi haramun ne ke gori in kin gori kin zo baladanki saboda ka to ko da rai ya ɓaci kun yi husuma to a san waɗanne kalmomi za a exchange tsakanin juna domin za a iya zuwa a sulhunta a yi sulhu kuma waɗannan kalmomin in manya-manya ne kuma suna nan a zukatanku kuna tuna su babu daɗi shi yasa ku sani rayuwa dole akwai ɓacin rai a cikinta amma babban abu shine menene haƙuri tunda Allah ya riga ya haɗa sai an yi haƙuri yanzu ma idan kin bar gidan shi dai namiji zaki aura shi ma in ya rabu da ke dai wata zai auro to amma in akwai cutuwa to babu yadda za a sai alamu za ki ga kuma cewa wani lokacin kuma rashin fahimtar juna ne ko wa'insu munafukai ne suke ziga tsakaninku kawai tana zuwa gidanki sa ku daina bude gidanku kawaye suna shigo muku wasu kawayen iblisai ne wallahi ba mutanen kware bane ba ki da wata kawa sama da mijinki ko uwarki ita ma uwa take in kin lura ba ta so ba ta son zama aurenki ki daina ta ki kyale ta daina faɗa mata sirrinki da ke shanye damuwa ki a cikinki kawai don wata uwar in kin biye mata ko za ta kashe miki aure ne wallahi ita ba damuwarta ba ce ba muddin ta san ba ta samun komai na fi son kullum in za ki zo ki ɗan ƙullo abu ki kawo mata in ita ma hanya ta biyo da ita ma'ana ki ɗan bata to ka wannan uwar banza ce ke ya kamata ki kai wa yarki ba roƙonta ya kamata ki ba ko ki sa tsammanin ta baki saboda ka iyaye mata sai kun kula fa da kyawu aikin da yake kanku ba fa karamin aiki bane wallahi babban aiki ne ya kamata kuke sanin meye nauyin da Allah ya dora muku nauyi ne gaggarumi babba to wajibinku ne kuke sanin irin wannan nauyi kuma wajibinku ne kuke taimaka ƴaƴanku suna zaman aure an gane ko dan wata karaman matsala ta kawo miki ni nayi fama ya min kaza yaki min kaza nayi nayi nayi nayi to shikenan ba communism miki ki bari in na samu hali zan miki ko kuma iya hakuri to unga ga wannan ke kuma ko ki zo gida ki ce wallahi kaga naji wanci tana cewa ba ta da kaza ki fada wa uban sai ya ce unga kai mata ba shikenan an taimaka zama aure ya zaune ba ne kun ki ce ki ki masa magana man kema ke wace irin so kuwa ce bayan baki san halin da mijinta yake ciki ba to ina kira a gare ku iyaye mata da babban murya ku sanin cewa aikin da Allah ya baku ba karamin aiki bane ba shi yasa Allah ya baku dimbin lada a rayuwar aure zama ba aure ba kalmar musiba ba ce ba bala'i ne babba muna addu'a zawarawanku Allah ya ba su mazaje na gari ‘yan matanku Allah ya ba su mazaje na gari zawarawanku maza Allah ka ba su mata na gari ubangiji ya sare wa kowa ubangiji ya hore wa kowa ubangiji ya wasa wa kowa kowa ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da kuma sifofinka madaukaka ubangiji halin da al'ummarka take ciki a wannan ƙasa Allah ka rangwanta mana Allah ka karba addu'o'inmu da sallolinmu da ibadanmu ya ubangiji Allah ba za mu iya ba Allah ba za mu iya ba Allah mun kai kukanmu zuwa gare ka Allah mun yi tsararo Allah mun yi tsararo Allah Allah ka shiga lamarinmu marasa lafiyarmu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya manyanmu da yaranmu mu kuma da muke da lafiya Allah ka ƙara mana ita magabatanmu iyayenmu da kakanninmu da malumanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu Allah ka shigar da su aljannar firdausi Allah muna roƙonka wannan gari na ningi ubangiji ka bashi zaman lafiya ka kare shi daga fitinu da matsaltsali ubangiji Allah ka bashi zaman lafiya shugabannin galantan daga sarki chairman local government duk wani mai makami Allah ka ja hannunsa Allah ka masa riko mai kyau Allah ka bashi tsana saliha ka bashi masu shawara na gari Allah duk abin da ke son ya zama fitina a garin nan ko a wani gari na musulmai Allah ka magance mana baki daya rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a masu taimakawa karatukan nan namu ubangiji Allah ka taimaka musu yana kan yan midiyan mu da 'yan agajinmu da masu kai kawo ɓangaren tafsiran nan din muna musu addu'a ubangiji Allah ka buɗa musu suna sai da lokutansu da damarsu Allah ka ba su ka canza musu abin da ya fi alkhairi ya Allah Allah ka ƙara ba su ƙarfin gwiwa linkin ba linkin rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina ya maulana innaka antal ghafurur rahim allahumma izzal islam wal muslimin wa adhil shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad din wansur ibadakal muwahhidin برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله